السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hudubar mu ta yau an yi ta ne akan hukunce-hukuncen mafarki a musulunci godiya ta tabbata ga allah madaukakin sarki muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna neman ya shiryar da mu muna neman ya tsare mu daga sharrin kawunanmu da kuma miyagun ayyukanmu wanda allah ya shiryar da shi shine shirye wanda Allah ya batar da shi babu mai shirye da shi na tabbata babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai yake bai da abokin tarayya na tabbata shugabanmu annabinmu mafitanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne ko manzon Allah ne Allah kai daɗin tsira da aminci da albarka a kansa da alayensa da sahabbansa da duk wanda suka bi shi har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka ya ku bayan Allah ina muku wasiki da ni kaina da tsoron Allah madaukakin sarki wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sauka masa al'amarin sa nan duniya ya kuma girmama masa lada ranar tashin alkiyama ya ku bayan Allah mafarki da kuma sururun mafarki abubuwa ne wanda suke shagaltar da mutane a wannan zamani wato so da yawa saboda babu ranar da ba ka samu wani ya yi mafarki ko wata ta yi mafarki to shari'ar musulunci ta zo mana da hukunce-hukunce na abin da ya shafi mafarke-mafarke kai asalin maganar mafarki ma ya zo ne a cikin alkur'ani mai girma Allah maɗaukacin sarki a cikin suratul yusuf Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin mafarkin da Annabi Yusuf alaihi salam yayi tun yana karami wanda kuma wannan mafarkin ya tabbata bayan tsawon shekaru Allah madaukakin sarki yana cewa ka tuna lokacin da Yusuf ya ce wa babansa ni na ga taurari taurari guda goma sha ɗaya da kuma rana da wata na gansu suna yi min sujada sa'annan ƙarshen turan Allah maɗaukacin sarki ya ba da labarin fassarar mafarkin inda Allah yake cewa kuma sai annabi Yusuf ya ɗaura iyayensa akan karagan mulki ya sa suka zauna kuma ya haɗi ya musu sujada ya ce ya babana wannan shine fassarar mafarkin da wato na yi tun da daɗewa gashi Allah ya tabbatar da shi kuma Allah maɗaukacin sarki ya kyautata mun lokacin da ya fitar da ni daga kurkuku ko kuma ya kawo ku ya ɗauko ku daga ƙauye ya zo da ku birni bayan shaidan ya shiga tsakanina da ƴan uwana lalle ubangiji mai tausatawa ne ga abin da ya so kuma Allah shine masani ne hikima waɗannan taurari da kuma rana da wata taurarin da su ne ƴan uwan annabi Yusuf su goma sha ɗaya sannan tauraro a rana da wata kuma su ne mahaifiyar annabi yusuf da kuma mahaifinsa ya ku bayan allah a cikin wannan sura har yau yau allah maɗaukacin sarki ya ba mu labarin kafiri ma sarki wanda yake ba ma musulmi ba ne wanda shi ma ya yi mafarki wanda yake cewa allah maɗaukacin sarki ya ce sai sarki ya ce ni na ga shanu guda bakwai masu ƙiba amma kuma ga wasu shanu ramammu su masu bakwai suna cin wannan shanu wanda suke masu ƙiba kuma na ga zangarniya guda bakwai wato wanda suke ƙosassu ga kuma wasu zangarniya guda bakwai kyamushassu su wannan kyamushassu suna cin waɗannan masu ƙiba da haka ya ku masana ku bani fassarar wannan mafarki na nawa in kun san yadda ake fassara mafarki abinda suka gaya wa wannan sarki sai suka ce a wannan duka sururin mafarki ne mu kuma bamu iya fassarar sururin mafarki ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam farkon abin da aka soma masa da shi wajen wahayi wato an soma masa da mafarki na gaskiya daman mafarkin annabawa gaskiya ne sai zan duk abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani sai kuma abin ya tabbata a zahiri shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace mafarki na gaskiya wato yanki guda ne daga cikin yanki a 64 a na annabta a 46 ku gaya mun sittatun wa arba'in ku taya ni fassarar mana na to arba'in da shida wani hadisi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da yawa daga cikin malumman musulunci wanda suka fassara wannan hadisi suka ce abubuwan da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake gani na annabta ne sai Allah yake so ba nuna masa kafin kuma sakon ya iso an samu tsawon lokaci an samu kusan wato wata goma sha shida bayan an somawa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi yana ta ganin abubuwa kafin ya zo zaman shi na annabta wanda kowa ya sani sai dai shekara ashirin da uku yana isar da saƙon Allah maɗaukakin sarki wato duk waɗannan abu Allah yana nuna masa abubuwa a cikin mafarki wanda yake kuma suna tabbata ya ku bayan Allah mafarki yana da matsayi mai girma a wajen ɗan adam shi yasa zaka kowane lokaci aka samu masu fassara mafarki saboda al'amarin mafarki yana da ban mamaki shi yasa da wuya ka samu zamani da ba wanda Allah madaukakin sarki ya sanar da shi yadda ake fassara mafarki wasu kuma suna ba da lokacinsu wajen yadda za su fassara wato shi mafarkin Allah madaukakin sarki ya bayyana wato asalin mafarki wato mafarkin mumini yanda yake zuwa wato yana tabbata ya zama abu na gaskiya sannan da mafarki wanda yake na kafiri kowanne yana iya tabbata kamar yadda aka ba da labarin sarki wanda yake ba musulmi ba ne ya yi mafarki kuma abin ya tabbata fala dan gyara wani abu malamai suka ce rai da Allah madaukakin sarki ya sanya wa dan adam rai da yake jikin kowane dan adam a cikin mu Allah madaukakin sarki saboda iyawarsa da kwarewarsa da gwanintarsa sai ya sanya kowane ran mutum Allah ya kasa shi gida uku duk lokacin da mutum ya kwanta bacci wannan rayukan akwai bangaren ran da Allah madaukakin sarki yake bar masa a jikinsa wanda da shi ne yake numfashi akwai bangaren ran da Allah yake kashe shi ya zo ya rike shi wannan bangare sannan akwai bangaren ran da Allah yake barin shi yana yawo to shi bangaren da yake yawo a nan ne ake samun mafarke mafarke tare da shi kamar yadda za mu ji Allah madaukakin sarki a cikin suratul zumar yana ce mana Allah shine yake kashe rayuka lokacin mutuwarta wadda lokacin mutuwar bai yi ba Allah madaukakin sarki yace sai ya rike wanda lokacin mutuwar ta bai yi ba sai a dawo da ita wanda lokacin mutuwar ta yi kuma sai Allah ya rike ta daman ya riga ya cire sai kuma a dawo da wanda lokacin nata bai yi ba zuwa wani lokaci wanda aka ambata da haka rayukanmu wanda muke suke cikin jikunanmu akwai wanda suke zama tare da mu lokacin da muka yi bacci akwai bangare kuma wanda yake yawo shine shirin yake samu ya ebi nashi rabo a ciki akwai kuma wato bangare guda wanda yake wajen Allah madaukakin sarki ita rai wadda take yawo to anan ne fa ake samun gwagwagwa tsakaninta da shedan Allah ya tsare ni kuma waɗannan rayuka dama abu guda ne shi yasa idan Allah zai dawo da su cikin kimtawan ido gaba ɗaya sun dawo shine lokacin da Allah madaukakin sarki ya tada mutum daga bacci amma rai da take yawo to shine fa mala'ika yakan buga mata misali shine mafarki domin akwai mala'ika na mafarki da Allah madaukakin sarki ya sanya shine yake kula da mafarki shi yasa mafarki daga wajen Allah ne kuma haramun ne musulmi ya fukaryen mafarki kamar yadda haramun ne a yi kagen mafarki sa'annan wani ya je ya ce yana yin fassara inda ya sani da haka dole ne mu kura yanki na biyu wanda yake mai yawo shine shedan yake dauka yana ta wasa da shi ya yi taɓata wa musulmi rai mutum ya yi ta ganin abin da baya so a cikin mafarki ya ga abin da zai ɓata masa baccinsa kamar yadda ya faru zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya rasulallah ni jiya da daddare bayan na kwanta bacci na yi mafarki an yanke kaina kuma sai na yi mafarki ina ta bin kaina a guji ga kaina an yanke shi gashi na yana gudu ina bin sa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai yace kada ɗayan ku ya ringa ba da labarin wasa da shedan yake yi da shi a cikin barci wato irin wannan wasa ne na shedan idan mutum ya ga irin wannan kar ya gaya wa kowa wannan hadisi ne na Imam Muslim hakanan ita ran nan da take yawo wani lokaci damuwar dan adam shine yake tasiri a kanta misali dan adam da ya ci wake bai sha ruwa ba ya kwanta bacci to idan ta tafi yawo ba inda za ta nuna masa ga ta samu ruwa tana sha haka nan dan adam da yake da wata damuwa wanda ta dame shi sai ka ga in ya kwanta wannan mafarki yake zuwa masa da dai abubuwan da yake saƙe saƙen su a cikin ransa to a nan ne ake samun kuma mafarki na gaskiya wanda mala'ika yake buga wa dan adam misali dan adam din da mumini ne ko kuma kafiri ya nuna mishi abubuwa da alamomi wanda malamai suke iya ganewa wanda har suna iya fassarawa Allah madaukakin sarki a cikin suratul ankabut yana cewa irin wannan shanan ka misalai muke bugawa mutane amma ba mai gane su sai masu ilimi yana daga cikin abin da yake wasa ne na shedan shedan ya ringa wato nuna wa dan adam abubuwa mutum abubuwa ya ringa daukar sa yana yawo da shi ya kai shi nan ya kai shi can ya ringa nuna masa abubuwa na tsoro abubuwa da za su dinga bata masa rai wani lokaci tun yana baccin zai zama cikin bakin ciki wani lokaci kuma sai ya tashi daga baccin sai ya ji shi yana cikin bacin rai wannan duka aiki ne na shedan wasa ne na shedan kar dan adam ya ga irin wannan a mafarki ya ba wa kowa labari ko iyalinka ne kada ka gaya mata kuma ke ma ko mijinki ne kada ki bashi labari manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance mafi yawan lokaci idan aka yi sallah asuba sai ya juyo ya fuskanci sahabbai sai ya ce musu cikin ku akwai wanda ya mafarki idan akwai wanda ya sai ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam abin da ya gani sai manzo Allah ya fassara ya fassara wannan mafarkin wani lokaci za ka ga albishir ne Allah yake wa mumini a cikin mafarkin kamar yadda ya tabbata a cikin sahihul bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba abin da ya rage na bangaren annabta sai dai mafarki mai kyau wanda mumini zai gani ko kuma a gani masa kinan wani yana iya mafarki a madadin wani so da yawa kuma mafarki da mutum zai yi mai kyau Allah madaukakin sarki yana jan kafarsa ne akan wani abu kar ya aikata don me dan ya tsare masa imani da yawa zaka ga bayan Allah wasu abubuwa da suka fuskanta sai Allah ya nuna musu a mafarki cewa kar a yi sai Allah ya hana su kuma sai su bari sai abin yayi kyau wani lokaci kuma su ga wani abu an ce su yi daman duk abin da ka gani a mafarki in dai ba ya saba wa shari'ar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam in dai abin kirki ne ba laifi kai kayanka in dai sharadi guda ne idan ya saba wa shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam ba kai ba shi kuma ba za ka yi ba wani lokaci mala'ika yakan nuna wa mutum da lafazi mutum ya ji magana a cikin bacci wani lokaci a masa kwatance wani lokaci wato a baki misali wanda yake masu ilimi na mafarki suna iya fassara irin waɗannan dukansu Allah madaukakin sarki ya zaɓi wasu a cikin mutane ya sanar da su yadda ake fassara mafarki Allah madaukakin sarki duk mafarkin da muka yi idan na alheri ne Allah ka sa tabbata a kanmu idan kuma na shari ne Allah madaukakin sarki ka tsare mu da su ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ku aikata abin da ya umarce ku ku hannu ga abin da ya hane ku kwara bauta nan duniya da kuma kiyama ku sani da yawa daga cikin mutane sun fita daga kan koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dangane da abin da ya shafi mafarki da yawa zaka ga mutum da yayi mafarki sai ya tashi yana gaggawa ya samu wani yana gaya masa cewa na yi mafarkin kaza yana jiran ya fassara masa wanda yake ba labarin ma ta iyawa bai ma san yadda ake fassarar mafarkin ba to ko ya sani abin da ya fi alheri shine kada mutum ya gaggawa wajen ba da labarin mafarkin da ya yi kowane iri ne daman abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana shine idan mutum ya yi mafarki na alheri ya ga abin da yake kauna to ya bawa wanda yake kauna wanda yake kauna ya bashi labari idan kuma ya ga abu wanda yake bai da kyau to kar ya gaya wa kowa idan yana cikin baccin abin da zai yi shine yayi tofi guda uku a gefansa na dama yayi tofi tofi guda uku a gefansa na hagu sannan ya juya kwanciya idan yana bacci ne ta hannun dama ya dawo ta hannun hagu idan yana bacci ne ta hannun hagu ya koma ta hannun dama wannan shine umarnin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shi yasa ba kowane mafarki bane mutum zai je yana neman fassarar sa ko da kuwa wanda yake neman fassarar a wajen sa yana jin ya san abu wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi sayyidina Abubakar yace ga mafarki ya fassara sayyidina abubakar ya fassara mafarkin manzo Allah ya ce masa kai ka dace da shashin mafarkin amma shashi kai kuskure wannan fa sayyidina abubakar kenan wanda shi ya kowa ya tabbatar da cewa ya san fassara mafarki da aka ce a kiyaye kada mutum ya duk mafarkin da yayi ce zai je ko da malami ne kuwa zai gaya masa ya kowa Allah abubuwan da mutum yake gani a cikin bacci sun kasu kashi uku akwai mafarki na gaskiya akwai wanda mafarki wanda yake faranta rai to idan mutum ya samu wannan sai ya gode wa Allah ya gode wa Allah kan wannan mafarki idan har ya so sai ya tambaya a kai shi kuma ba dole ne sai ya yi tambaya ba ko da mafarkin mai kyau ne saboda me insha Allah zai zama alheri gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa shi mafarki yana kan kafar tsuntsu a wajen ruwayar kuma yana kan fuka cikin tsuntsu manzo Allah yace duk lokacin da aka fassara sai ya tabbata da haka kenan idan kai mafarki na tsoro kai mafarki na abinda baka so kawai kai addu'a ya wuce kenan ba abin da zai same ka amma idan zaran ka je ka ce wani a fassara ma to ko ƙarya ya ma sai ya same ka sa'annan da zai ma ƙarya na alheri ba zai same ka ba Allah ya kiyaye kashi na biyu shine irin mafarki wanda yake kasancewa a cikin sa gashi na gaskiya amma mu dan adam yakan samu abin da baya so a ciki zai ga abubuwa wanda yake idan aka fassara masa ba za su masa dadi ba to irin waɗannan mafi kyawu shine kada musulmi ya je tambaya akan su kawai ne mutsarin Allah idan yana da hali yayi sadaka Allah madaukakin sarki wannan mafarki da nayi idan alheri ne Allah ka tabbatar da shi idan kuma sharri ne Allah ka nisanta ni da shi shikenan kashi na uku shi ne zancen zuci shi ma dan adam yakan ganin sa wannan bashi da wani fassara wannan abubuwa ne dan adam yake gani na damuwar da ta dame shi shine misalin da aka bayar baya na magana mutumin da yake jin kishi ko ya ci abinci wanda yake bukatar ruwa bai sha ruwa ba ko yake jin yunwa ya kwanta yana bacci ko dai yake damuwa da wani abin damuwa wanda shine ya mamaye ransa wanda ya bacci akai sai ka ga ya ga wannan abu da haka ya ku bayan Allah mafarki wanda malamai suke fassarawa wato shi kanshi wato mutane ana hana su kada su je su ce za su yi fassarar mafarki da kansu akwai da yawa wanda suke da littafin fassarar mafarki wasu manya irin na ibn sirin wasu kuma ƙanana irin na waɗanda ake fassarawa daga cikin waɗannan littattafai cewa bari na yi mafarki sai na duba irin fassarar mafarki na musamman mata to wannan kuskure ne babba kada mutum ya aikata haka ba ruwanka idan kai mafarkin alheri ka roki Allah madaukakin sarki ya tabbatar da shi idan kuma ya zam na sharri ne ko abinda baka so to ka roki Allah madaukakin sarki ya kiyaye ka mafarki ya kuban Allah yana da sharuɗa masu ilimi mai zurfi su ne Allah madaukakin sarki yake bawa wato dama da iko na na fassara su kan suna taka tsantsan kan wajen fassara mafarki domin me mutum ya iya ganin abu mai kyau a mafarki amma kuma sharri ne mutum ya iya ganin abu mara kyau amma kuma alheri ne domin Allah shi ya sani mu ba abin da muka sani Allah madaukakin sarki ya datar da mu Allah ka daukaki musulunci da musulmi Allah ya kaskantar da kafirci da kafirai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ويعزم له يوم القيامة أجرا عباد الله إن الرؤيا والأحلام تشغل كثيرا من الناس لأنه ما من يوم إلا ويحصل فيه رؤيا أو ألاما وشر المداهر جاءنا لتفسير أحكام الرؤيا وتفسير أحكام الأحلام وما يتصل بهذه وتلك بل إن أصولها قد جاءت في القرآن الكريم فقد جاء في سورة يوسف عليه السلام حيث إنه جل وعلا أخبرنا أن يوسف عليه السلام رأى رؤيا ثم تحققت تلك الرؤيا بعد كثير من السنين قال تعالى إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين وقال جل وعلا في آخر السورة ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذا خرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم يعني أن إخوته كانوا هم الكواكب وأبوه وأمه هما الشمس والقمر عباد الله في تلك السورة أخبرنا الله جل وعلا عن, الكا عن الملك الكافر حيث إنه رأى رؤيا فجاءت رؤياه حقا قال جل وعلا وقال الملك إني أرى سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع إجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أبتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أدغاث أحلام وما نحن بتاويل الأحلام بعالمين ونبينا عليه الصلاة والسلام أول ما أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصادقة فكان لا يرى شيئا إلا جاءت مثل فلك الصبح يعني يراها كما هي عيانا في الواقع كما رآها مناما ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة قال كثير من العلماء لعل معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما بدأ به من الوحي أنه يرى الرؤيا فتجيء مثل الفلك الصبح صبحي فاستمر ذلك معه قبل نزول جبريل عليه السلام ستة أشهر ثم إنه عليه الصلاة والسلام استمر نبوته ورسالته 23 سنة وكانت الرؤيا جزءا من 46 جزءا من النبوة عباد الله إن الرؤيا لها مقام عظيم من أول البشرية كانوا يعتنون بها لأن أمرها غريب ولأن لها شأن عجيب ولهذا كلا أن يكون زمن إلا وفيه معبرون يعتنون بتعبير الرؤيا ويهتمون بذلك لأنها تشغل الناس والله جل وعلا بين أصول الرؤيا وأنها تنقسم إلى الآتي رؤيا من المسلم المؤمن الكامل وفيها تكون رؤيا حق وقد تكون الرؤيا الحق من الكافر الذي يشرك بالله عز وجل قال أهل العلم عن الروح روح الإنسان ثلاثة أنفس فإن الروح منقسمة إلى أنفس قال جل وعلا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى فروح أنفس والأنفس في حال المنام منها نفس تكون مع النائم يترجد بها نفسه نفسه وتستقيم بها حياته ونفس أخرى يقبضها الله جل وعلا ويتوفاها فتكون عنده ونفس والنفس الثالث تسرف وتذهب ها هنا وها هناك منفصلة عن البدن وكل هذه الأنفس قريبة من البدن تعود إليه في أقرب من لمح البصر أما النفس التي تتجول فهذه النفس هي التي يحدث منها ومن تجوالها الرؤيا والحلام فإذا نفتها نفتها ملك فضرب لها الأمثال إما بالألفاظ وإما بالأشكال وإما بالوقائع والذوات والقصص فإن الرؤيا تكون حينئذ درب من الملك وهذا القسم هو الرؤيا التي هي الحق والقسم الثاني أيها الناس أن يأخذها الشيطان فيتلاعب بها يري الإنسان ما يجيزه يري الإنسان ما يكره وينقص عليه نوما فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت البارحة رأسي قطعت فأخذت أتبعها قال عليه الصلاة والسلام لا يخبر أحدكم بتلاؤم الشيطان به في منامه رواه مسلم وكذلك قد تكون تلك النفس تتجول ويؤثر عليها تعلقها بالبدن فإذا شبع الإنسان مثلا أثر شبعه على تلك النفس فإذا كان في نفسه من الخواطر ما فيه أثر ذلك على نفسه فرأى ما شغل باله ورأى ما أثر عليه من بدنه لهذا ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا ثلاثة أقسام فمنها ما هو حق يضربه الملك ومنها ما هو تلاعب يتلاعبه الشيطان بأحدكم ومنها ما هو حديث نفس وهذه أقسام الرؤيا فمنها ما يكون حتى يضربه الملك لك أيها المؤمن بل يضربه الملك للمؤمن والكافر فيكون بتلك الأمثال إشارات يعقلها العلماء كما قال جل وعلا وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون ومنها ما يكون من تلاؤم الشيطان يري الشيطان للإنسان يعني نفسه التي أخذها في المنام وذهب بها إلى ها هنا وها هنا يريه أشياء مفزعة يريه أشياء تهزن فيكون الإنسان في منامه مهزونا وذلك فعل الشيطان به وربما لم يحزن منه في من إلا بعد استيقاظه من منامه لكن يحزن إذا استيقظ وهذا كله من الشيطان لأن تلاؤم الشيطان له دلالاته يستدل بها المعبرون على أن ذلك ليس رؤيا من الحق وإنما هو تلاعب الشيطان والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الفجر غالبا من كل يوم فإنه يقبل على أصحابه ويسألهم هل رأى أحد منكم رؤيا فيخبره من رأى منهم بما رأى فربما عبرها لهم عليه الصلاة والسلام وذلك أن الرؤيا الصالحة مبشرة للمؤمن فما كما ثبت في صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لن يبق من النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له وربما كانت الرؤيا الصالحة محذرة لأهل الإيمان مهزرة لأهل الإيمان فكم من ساله رام أمرا فأتته رؤيا تهذر من جشيان ذلك الأمر تهذره إما بسريه أو بإشارة ولهذا أهل العلم الذين يعبرون الرؤيا يستدلون بما رآه المسلم بل بما رآه الرائي يستدلون على تعويل الرؤيا بما رآه تارة يستدلون باللفظ وتارة يستدلون بالأسباب وتارة يستدلون بالأبدان وتارة بما يأتي للرائي وكثير منها يكون من العلم الذي علمه الله جل وعلا من شاء من عباده ويعلمك من تاويل الاحاديث اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه تفلحوا في الأولى والآخرة أما بعد عباد الله إن كثيرا من الناس اليوم خرجوا عما أرشدوا إليه شرعا في كثير من أمور الرؤيا فمنهم من إذا رأى رؤيا أسرع في أن يسأل عنها كل من رآه سواء علم منه أنه يعلم التأويل أم لا يعلم وهذا من الأمر الذي لا يسيح ولا ينبغي ولا يسوق ذلك لأن تفسير الرؤيا علم من العلوم والكذب فيه كذب على الملك لأن الله عز وجل جعل الملائكة تجرب الأمثال فإذا فسر المفسر الرؤيا وهي ليست برؤيا بل بحدث وتخمين منه فكأنه قال للذي رأى هذا الذي رأيت رؤيا يعني أن الملك ضرب له ال- آه له المثل لذلك وقد يكون ذلك من تسويل الشيطان وقد يكون ذلك من حديث النبي والم- والمتعجلون في هذا الأمر كثير لذلك على المؤمن أن لا يسأل عن كل ما رآه وعليه إن سأل أن يتحرى الذين يعلمون الرؤيا عرفوا بذلك وليس كل من آه عرف بتعويل الرؤيا يصيب دائما فقد قال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر الصديق رضي الله عنه لما سأله عن تعبير الرؤيا فعبرها فقال عليه الصلاة والسلام أصبت بعدا وأخطأت بعدا وأبو بكر رضي الله عنه كان من المعروفين بتعويل الرؤيا فالحذر الحذر عباد الله فإن السلامة في السكوت غالبة عباد الله إن الذي يراه النائم في منامه على ثلاثة أقسام فمنها رؤيا حق وهذه على قسمين إما أن تكون مفرحة فإذا كانت مفرحة فاحمد الله عليها احمد الله عليها وإن شئت أن تسأل فسل ولا تلزم من تلك الرؤيا أن تسأل عنها فإن عاقبتها إلى خير فقد قال عليه الصلاة والسلام الرؤيا على رجل دائر إذا أبرت وقعت والقسم الثاني أن تكون الرؤيا الحق في فيها ما يحزن المرأة إما بدلالة في الرؤيا وإما بما يعبره المعبر فهذا إذا سأل عنه ربما أهزنا والذي ينبغي إذا رأى المرء ما يهزنه أن يستعيذ بالله من شرعه وأن ينفث أن يساله ثلاثة سنين ويتحول إلى الجنب الآخر قال عليه الصلاة والسلام مرشدا من فعل ذلك فإنه لا تضر كذلك القسم الثالث ألا وهو حديث النفس فإن النفس لها أحاديث فهذا رائع رأى في منامه أنه يشرب الماء الكثير جدا يشرب البحر أو يشرب النهر أو يشرب عينا جرقا كثيرا فأفزاه ذلك وإذا وإذا مرد ذلك إما لشبع من طعام لم يشرب عليه ماء وإما يكون مرد ذلك لعدشه إذاك أو لتفسير من التفسيرات التي فسر بها وليس كل ما يظنه الناس أنه رؤيا يكون في الحقيقة رؤيا بل كثير من الناس يرى ولا يكون رؤيا حقا بل يكون من أحاديث النوس أو تكون من تسويلات الشيطان ورؤيا يعبرها أهل العلم باعتبارات مختلفة لهذا مما ينهى عنه أن يتعلق الناس وبالأخص النساء بالكتب التي تفسر الأحلام فكثير من الناس يحصل عنده كتبا في تفسير الأحلام فإذا رأى رؤيا في منامه أسرع في من سبيعته إلى ذلك الكتاب وهذا غلط وفساد ورؤيا تعبيرها له شروط وتحتاج إلى علم واسع وليس من شروط الرؤيا أن تتحقق فقد يرى رؤيا ولا تتحقق إذا سأل الله عز وجل ألا يكون ذلك ألا تكون ذلك سبب لحز- له- لحزنه أمما يرى أو أن يرى ما يجر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اللهم آمنا في أوداننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ودلهم على الرشاد وباعد بينه وبين أهل الزيج والفساد يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين اللهم اكن حبك في قلوبنا والهمنا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ووفقنا لاتسال طاعتك وامرك واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياء منا والميتين اللهم انا نعوذ بك من سوء القضاء وشماتة الاعداء وخيبة الرجاء وزوال النعمة وفجعة النقمة برحمتك وفضلك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور الايمان وأعنا على أنفسنا والشيطان وأعث منا كما يسه من رحمتك وقنره منا كما قنته من عفوك وباعد بيننا وبينه كما بعدت بين المشرق والمغرب إنك سميع قريب مجيب اللهم افتح لدعائنا باب القبول وبال- والإجابة وارزقنا صدق التوبة وحسن الإنابة ويسرنا لليسرى وجنبنا الأسرى وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن سادتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه اجمعين وعنا معهم بمنك وفضلك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله